اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والناصر والناصر والحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعطي في بنظرة تاتي لنا بالسبب شيخ بيقرار رضي الله تعالى عنه يا ابن إحالة ga rihila ta kwanakiriya ba cikin rihila ta kwanakiri da cikin rihilar kano tun gaban waccan ta hajji biya balle fa kai nazu da yake a a ba kai cin ba duba cikin rihila ta kwanakiri da cikin rihilar kano tun gaban waccan ta hajji biya ko komi ko ko ka duba a cikin rihila ta hajji da ya yi waccan ta farko fa tabbas ka rufe da shi to rihila musamman ta kwanakiriya nan ne inda shehu yake sanar da wasu baiwa ko wasu baiwa baki da Allah ya bai shi da bakin shi abin da ke ya shafi zabowa ta yi sahibin faidati da haka ne faɗan cewa kowa ya samu wannan littafi don Allah ya samu gama wannan fasalin to da gora da kwanakiriya sai mu ƙara baje kolin mu ciki don mu ji daga bakin shehu radiyallahu anhu ko bakin wanda ya ce Allah ya mai kashfi ne ga baki daya mu karanta kwanakiriya da wani rubutu da na yi lokacin bolidin sakwato wanda hasho mamu da zaga allah ya ji ƙarya ya zo ya ce wannan magana ta yi kyau amma da wasu abubuwa bai kamata a wajen su cikin mutane ba amma tun da duk taro ne na faila in ba a gaya musu ba kamar an boye musu na an zalunce su kuma rashin sanin wasu abubuwa shi kasa sai a yi yamma da mutum bai sani ba da haka insha Allah Allah sa rayuwar mu ta kai da lafiya muka samu dama in mun gama wannan fasalin mai magana faida da hujjojinta da sabon gwamnati sai mu nazari ita kwanakiriya da haka na akwai ta kasuwa allah sa kowa mu da ita kwanakiriya da zuwa lahadi ko litinin mun gaba kai karshen fasali sai kowa kwana biyu sai mu karanta wannan littafin in aka kawo inda baitocin inda shehu ya yi kirari sai a ce to ga baitocin ka ji bayanin baitoci kuma ga su ga hannun lil'asar tunda za a dabba wannan makala sai ba hada da ita rila ta kwanakiriya ba sai dai kawai bayaninta ila saka mu shi da alkai shehu ya kawo bayanin gaggan waɗanda aka ji da su cikin faida da cikin duniyar ilimi da cikin duniya ta musulunci ga baki ɗaya inda ya ka cewa ba mai jada shi sai jahili ɗaya da ba a kula da shi a cikin zarafi na duniya ba ne zarayin cikin shirya to sai ne cewa haula illazi da wa karfi mahadin faida to bayani zai yi kun ji shaidar da waɗanda ya kamata a kula da magana su suka yi na bayyana faida da bayyana sahibul faidati ya ce wa haula illazi da wa karfi mahadin faida waɗannan jama'a nawa waɗanda faida ta auku cikinmu ko cikin su jama'an dawa wa shagulhum da'iman Allahu wa rasuluhu wa shehu tijani shagalin su su yan faila ba wani abu ne ba ko da yaushe illa Allah da mazan Allah shehu tijani aikin su sallah karatu ta sayyawan zikiri da yaban na biyu da shehu ya ba su ko gajiya to aikin su kenan sallah karatu sayyawan zikiri da yaban da biyu da shehu ba su ko gajiya wannan shi ne aikin waɗanda faila ta bayyana a cikinsu istagarakahun shehu istigirakan kulliyan shehu ya nutsar da su gabaki ɗaya wala ya fa'alu na illa lahu wabi ba su yin komi sai gare shi kuma da shi wahumul ka'imun da su yan faila su da waɗanda suke tsaye bi ta'abiri zawaya da raya zawiyo shehu tijjani da zikirin layi da zikirin Allah ana allaili wa rafin lahar wakuntan dare da wakuntan rana musamman safe da yamma suna raya zawiyoyi da zikiri da zikirin Allah wasalati da salati ala kudu wata himulhuzuma ga abun koyarsu mafi girma wa wasilatin min asba da wasilar tsanin zuwa ga Allah mafi daukaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta toke sunnati da bibiyar sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa akhlaqi da dabi'un shi wa asarihi da gurabun shi wa adabihi da dubbati wannan shi ne aikin mutanen da faida ta bayyana cikinsu duk inda ka gansu in ka ga sunna a yau haskanta na zahara zikiri salati suna jerantuwa kujiya sai mai gaba tsanzari ka gansu su ne sun karaya wajen bayan macewarsa shi wurin ba macewarsu ba bayan mace kananci da shehu kai bayan macewarsa shekaru tili kujiya to haga wanda yake aikin su kawai sallah karatu sai yawan zikiri yan ka da dai sauran abubuwa to duk da haka kuma kowane gari in ka ga masu kula da addini kula ta gaskiya da ilimin addini na gaskiya za a gansu 'yan faida ne ko ina wannan ba a musu hambaki yau suna cewa inda kana da bukatar da ka tabbatar da allah ɗaya kaka so shi ɗaya kasar zai biyanta kana bukatar addu'a kakka ce ga malaman su ce ga malaman faida su kawo haka ka ce ga 'yan tijjaniya su allah ka ji ma kunya in suka roƙi Allah Allah na ansa sai dai wasu suka ce sai dai matasan sun fara son duniya ga suna abuja muna ta gokar baya da su da haka sai a kula da yadda mutum ya zama aikin faida sai kada ya manta ana kallon shi da madibin shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce duk da haka hada ayyarahum ahlul gaflati gafalalli alladina lam yarfa'u bi sha'an al-imam li sha'an al-imam rasa wanda ba su daga kai suka kalli sha'anin shugaba ba ko da yan tijaniya ne ba su ma san shehu tijani ba in ma musulmin ne kawai ba su ma san manzon Allah ba ko ba su ma damu da su ba wato wanda ya ce manzon Allah mutum ne kamar kowa kai ka san bai da daraja ba tunda sun saba da ɓaci ba ce jar kaza kaza to tunda ya ɓace ne ya ce manzon Allah kamata ya kira ya ɓacin manzon Allah to me annabi mai sun ɓace shi sun ce mutum ne kamar kwa su ko sun san ba su da mutunci ba su da daraja haka suna zagin manzon Allah ba ma kai kace ba kai tsaye to wanda yake haka wani shi zai ɓace yan tijaniya yan bida'a ne mushrikai ne to shi ko fa ko addinin bai shiga ba ya ce ahalul gaflati gafalalli allazi lamar kurshe al'imam al'asar walai salomin tijaniti illa mujarradul akhaz ko suna waziwa ba su da komi sai dai ci akwai sun alsa bi annam laysu bit tijani hakikatan ba yan tijaniya bane to kada ayyarahum sun masu wato sun aibanta su sun aibanta su wanda ka tijaniya bai damu da shi Ibrahim radiyallahu anhu yana ta ba ta amfani shi to kuma alhamdulillah ka je kasashen Ghana Gambia da sauransu akwai wanda suna tijaniya amma ko sunan shi Ibrahim ba su su ja radiyallahu ta'ala ko sunan shi kuma dukkan aibu tsadan gashi da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala kuma wai yan tijaniya ne wai to yace waɗannan laysu bin tijani ba yan tijaniya bane to da na ji suna aibanta 'yan faila fasta ga rabtu ga hikan sai da tun tsore da dariya shi yau ci ni kawai dariya ɗaya sun ka bani to makaho dai kawa mai ido kwaɗa cewa ba ka gani makaho banza to kuma ka da shi ko dudu yake to in makaho ya maka dariya ba ka gani ba to kai kana haɗa da shi to shi gani ya yi ya ce fasta garabtu da hikan sai na tuntsire da dariya wa aqulu ina ce musu da maqalar sha'iru kabe da maqalar al-ma'ar shi ne aqulu al-ma'ar ce za a yara da'iya bil bukhul madirun wa ayyara qussan bil fahati baqilu idan dai madir shi ma duhu laraba ba su da marowaci baƙi ta ciki ne wato in ya zo cikin daji ya sha ruwa ya ji daɗi sai ce to in na bar ruwan nan wani ma in ya zo ai zai sha ya ji daɗi to kuma ga banjin kashi balle in ciki sai ya bar sauri sai ya zauna ga inuwa sai ran da ya ji kashi da ya tsari sai ya shiga cikin ruwan nan shi kashi da ya tsari ya sa jakatin duk ta damaye ta damaye sannan ya wuce gaba wanda kana tsammanin ka ta gida shi baka ruwa ka sha daji wa ya sami ruwa to shi ma diru shi ya kawa addai dariya bil buhul ya ce ai hatan mutsai wanda ba a taba mai kyauta ta ba larabawa can da shi hatan mutsai ya yi kyauta da rai har bayan ya rasu ya yi kyauta bayan ya rasu wasu ayari sun zo da daddare sai aka ce musu ai ya rasu to balarabe bai jin wahala waka ya yi kuka ya yi kuka ya yi waka ta yau ya ce inda hatin mutsa'ina nan da yanzu ya soke mana taguwa ya muna ziyafa ga shi ya rasu ya gama bege ne ya kwanta kwana sai ya ga hatin mutsa'i cikin bacci cewa da ka zo kana ta alhinin na rasu tashi ka soke taguwar ka kai maku liyafa in ji ni gobe ka ce wurin ɗana ba da tuna ce ba ka taguwa ya ba ka kaza ba ka kaza ba ka kaza ya tashi rigice ya ɗauki mashi ya soke taguwa ta ya soke ta da mutane an kai ta da ruwan abinci ya ce wa ba ka ce ha ta faɗa iya ce soke gobe za a ba da wata an kai dina an ka gama komi da sahi ta gidan ɗan ɗan ha ta mutane zuwa ya ce maraba mai gida ya samu da daddare a mafarki ya ce in baka taguwa in baka kaza in baka kaza halin dan adam ran wani ya zo bakunci ya iske shi halin dan adam sai ya wulakanta shi da ka saukar da shi inda ya kamata ya ka ba shi komi da sahi ya zo zan wuce ya ce sauka lahiya ya sallama sai da bai ce ni hatan ne zama babuwan ga wulakanci in bata sunan da na gina shekara shekaru amma da bai kyauta ba sai ya bi bypass sai ya tare hijab ba Allah nan garin gazo yace da ina da wuri kaza wani ma ka sauka saura hata mutane a abun ka da shi cikka wannan mutum Allah ya saka mai da alheri ai ban taba ganin karimi irin shi ba ya saukar da ni wuri kaza bai ni'ima iri kaza da kaza da kaza ya kawo man abinci ya iri kaza da kaza ya bani kaza na kuɗi na tuwagi kaza ka Allah saka ba da iri sai ce kai ba wa Allah ya ce ce kai ya kaka yi a hata bangare kuma na san wulakancin da ne maka nadama ta hike da biyar me yasa kai karya ta ce yana da zan mara arziki cikin duniya kowa ya san ka da alheri ni sai ba kai ban ba to kiran ya bace ya ce ya sabo maɗiyin ƙarya kai ma alheri bisa ga in bai da rashin arziki na ba lai yadda ba ne baƙin gashi garin ɗan gashi garin cewa Allah zo mu koma gida duk abin da ka faɗi na baka ya zo ya ce to maganar masauki in kana son kwana zan kai ka masauki irin wanda ka ce in ko kana sauri to masha Allah ya ce to gaskiya sauri nake amma na gode ya kwashi dukiya ta yadda ya ta to wai sai ma dure ya ce ha ta da'i marowacin banza to hata sai ya tsaya faɗa da shi to da haka yan wanda ba dan faida ba ya maka zargi ya ce dan bid'a mushriki wawa sai ka ce Allah ba ka goge yanka kamar kana da kuɗi kayan kowa kuɗi garin ku sai wani maciyaci ya zo sai ya tsaya ai ko da alhaji wani ka cewa kuɗi gare ƙarya ya kai maciyaci ne bai da komi ko abinci ba a samu gida ne in ko kana da kuɗi fito zubai suna gani ko ka ba mu akawun nan ba ɗinka mu te mu tambaya banki mu kana da kuɗin da aka cewa maciyacin banza saboda Allah ka faɗa da wanda kaga sai ma kai maza ka rufe gida ko ko ya kana shi kace lalle maciyaci nake an shiga wani te ka ci abinci kila barayi an baya nan ko ko sai ka ce ha kwaso kuɗi ka zo ai miliyan kaza gare ni ga su kace ban da kuɗi kaga babu hankali to shi yasa in ka tsaya faɗa da mai zargin ka kai ma baka san kanka ba duk masu faɗa da yan izala ba san kansu bane to ka zo ka ta faɗa da wanda yake ko an kai da gaskiya bai san gaskiya ba wala tu ma da jahilan fatata'aba wa ma alayka galbu tuta ba kada kai jayayya da jahili sai ka sha bakan wahala tunda ko an kai gaskiya bai santa ba kun ba ya ce ka so ba ba mu abulcinta bane ya ce wa ma'alar ka yi sannan ba aiko ka annabi gare ba mutane bai a kan ka balle a zarge ka ina ruwanka ka yi zikiri ya ce maka mashirki wata rana lokacin da su malamin nasarar allah ji ɗan shi sai da fatiha ta zo ta'aziyya na ce to ai cika gaki bare an gama zuwa ka zo kewa jama'a ta'aziyya a huta ta ce zaruwa na ce kwarai an gama irin haka ta zo aka aza kujera ta yaba jama'a ta'aziyya ta koma hatta masauki muka yi isha'i a wanda sai wata ke malamai da zala ya ce dokta an ce ko kai mace ta yi maku limancin sallah ya ce to malam mu da mun ka ce la ilaha illallah muka ce muna mashirikai kahirai ina ruwanku da sallar mu ko me mun kai ina ruwan kun ce muna mashirikai to tun da kahirai mun ce la ilaha illallah kun ce mashirikai ina ruwanku da sallar mu ko mu sa mace ta yi sallah ko kar ta yi sallah ba ruwanku da mu dan mu gare ku kahirai ne sai dare ya wuce ce ta ga maganar banza da haka nan ba ka tsaya jayayya da wai wanda yake Allah bai buɗa basira kawo hal da kanka to ya ce in haɗin madiru ya yi ma daɗi dariya da aibantawa da ruwa wa'ayyara kusan bilfaha hati baƙinu baƙinu shi baƙinu ba taɓa takwalin ne cikin larabawa ba ya ce ya sau barewa ta yi dirhami goma sha ɗaya ko dinari dirhami da yake na sha ɗaya sai wani gama da shi ya dawo barewa wata daji sai ce ba kilo na ga tun ce kasuwa barewa ce barewa na sau nawa ba sai ce sha ɗaya ba sai saki barewa sai ya haka ga goma ga bare ba ku ta daji shi ke to wai shi ba kilu ko sun da sa'ida ta shi fara daga magana ce amma ba a duk cikin larabawan duniya da zamani ne da kayan shi ba mai fasaha ta wai sai ba kilu ya ce mishi wawan banza takwali wanda bai san komai ba to shi kusun sa sai tsaya gaddama da baki gaddama mai zai da shi وقال سهال الشمس أنت سكيرة وقال الدجال البدر سوفك آفي a suha tauraro ne saboda karanci ne ba a maganin shi sam amma an san da shi to sai suha ya ce ma rana tauraron rana sai ce wai an ta su girafin ta can karamar banza to sai rana ta tsaya fada shi ko da dare ba a gani ne saboda kankanta ita ko da za ta fito cikin daren gaba a kuma ganin wata aiko tunda ai da rana akwai wata cikin wasu kwanuka kuma da haske ne da kankan shi akwai shi da haske ne ma ba a ganin shi tauraru suna nan ma ba a ganin su to wai tauraron da ba a gani yace ma rana ta cika kankanta sai ta tsaya faɗa da shi za ka mu ɗan faila ba za mu tsaya faɗa da wanda ya ce ƙarya muka yi ba ko bida muka yi wakalar duja duhun dare ya ce lilbada daga wata bayan kwana goma sha biyar sai ce gobe ka afiru haskenka mai wucewa ne mai faɗuwa ne kai ha haske gare ka kuma shi duhun dare wani waye ce wata albadar tim wai shi a banza shi addalu shi ka an jima kaɗan ba a ganin ka to yan haka ta tabbata in ji ce fa ya mawutu zur Allah ya kawo mutuwa wato rayuwa ba ta da umarni gwamma ma mutum ya mutu saboda komi ya lalace kenan fa ya mutu ya mutuwa zo zo ki ziyarce mu innal hayata rayuwa ta zama zabibatun abu zargi wa ya nafsu ya kere na jiddi ki dade ki abun kwarai inda da har ki hasu zamanin ki ya zamo mai magana banza da wasanni babu gaskiya cikin ki to da haka dan faila in ya tsaya gaddama da wanda ba dan faila ba to ya gwada shi ma bai san kan shi ba in ka san kanka sai dai ka gode ma Allah duk daɗin nan da nake ji shi bai jin shi jin magana da haka ka kauta za ka bada su cewa wani ya sa an mai an mai mene da ake cewa recording na memory an kai mishi na karance karance shi ne bugo masu neman godiya cewa wani irin abu da ya kaji ga zuciya ce na damuwa da kunci da kewa saboda sauraron jawarin ma'ani da rimahu da rafin malami da wani ya ce wala yanzu zuciya ce ta wanke tas ya kaji ga ya kokarin ya sami memory nan dubu tara ya kashe dubu tara memory din ya kashe aka aika mai ko amma godiya yake yace zuciya ce ta yi tsarki sai ka ce yanzu daɗin gada da kan jikin zuciya shi munkiri ba a ji ne ga ƙur'ani ai rahama ne shirya ne gawa ga muminai bala'i ne azaba ne gawa ga kafirai da munafikai kuma abu guda ne to haka faila ni'ima ce jin daɗi ne natsuwa ce ga mai arziki haka nan kuma aka sai haka nan ka aka sai mu Allah kare sai ka gode ma Allah da yasa ka zama na cikin jama'a shehu shi kuma can ka tausaya mai in kana so ne kai mai addu'a ba ka so ne kai na shehu malam murtala to inda ana bin shawara ce duk wanda ba ɗaya an waziha ba ka a ba shi waziha kowa ya rike nashi har a ce lahira a gano mai arziki a gano mace shi ba a bin shawara ta